أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى متين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan musulmi masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fatul majid da sharhi kitabin tauhid yau muna 24 ga watan jimada al'akhira hijirar manzana sallallahu alaihi wasallam na da 445 wanda ya daidai da 6 ga watan daya miladiya na da 2024 sati da ya gabata muna cikin babi na goma sha biyar babun ƙaunullahi ta'ala hatta idan fuzzi'a an kulubihim ƙalu ma za ƙala rabbukun ƙalul haƙ wahul aliyul kabir mun karanci wannan babi har zuwa wannan gaba ta hadisin abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi ne faɗa mazala sallallahu alaihi wasallama da ya ce fa yasma'ul kalima fa yulqiha ila man tahtahu a wannan gaba muka tsaya kuma iya da kyau mu karance mu ƙara karanta wannan hadisi kamar yadda malam ya ce wa fi sahihi عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خدعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفيه بكفه ففرقها وبدد بين أصابعه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قال قد أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء wannan muna cikin bayanin wannan sharhi mun tsaya a gaba fada Allah madaukaki da yace qauluhu malan sharhin da yake akan wannan hadisi fa yasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu wannan mai satal magana shine shedan zai ji wannan kalma idan ya saci wannan kalma sai jehwa ta zuwa wanda yake kalkashin shi ai yasma'u alfaukani wanda yake sama can sama zai saurari wannan kalma ta wahayi fa yulqiha ila akhir tahta ya jefa ta ga wanda yake kalkashin shi thumma yulqiha ila man tahtahu shi ma sai jefa wannan kalma ya zuwa wanda yake kasa da shi hatta yulqiha ala lisani as-sahir aw al-kahin har ya jefa wannan kalma a bisa bakin ko halshen boka ko kuma dan sihiri qawluhu fadan mazala sallallahu alaihi wasallama da yace farubba adrakahu shihabu qabla an yulqiha mai yuwa tarsatsi na tauraro ya riske shi gabanin ya je wannan kalma ai ash-shihabu huwa an-najmu alladhi yurma shihabu kinan shine tauraron da ake jiwa da shi ai rubbama adrakahu shihabu al-mustariqa mai yiwa tartsatsi na tauraro ya iske wannan mai satar wahayi wa hadha yadullu ala anna ar-ramya bishuhubi kana qabla al-mab'ath malai wannan gaba na nuni afsa cewa jiho wannan da ake da tauraro ya kasance gabana a aiko manzo sallallahu alaihi wasallama ne lima rawa ahmad wa ghayruhu dalilan abin da imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad kinshi da wani wa siyaku lahu fil musnad kuma wannan siyaki na hadisi na imamu ahmad ne a cikin musnad min tariq ma'mar daga hanya ta ma'mar qala anba'ana zuhri an ali bin hasan bin husain imamu zuhri ya ba mu labari daga ali dan husain an ibn abbas daga abdullahi dan abbas wa an yarda Allah ta kara tabbata gare su kala yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه manzala sallallahu alaihi wasallama ya kasance iya zamne a cikin wasu mutane daga cikin sabon shi nafar mutumin da yake daga uku zuwa tara kala abdurrazzaq abdurrazzaq ya ce min al-ansar ya tafsiri wannan mutane na daga cikin mutanen madina kala farumiya bi najmin azim sai aka yi jiwa da wani taurari mai girma fastanara sai ya haskaka wuri qala ma kuntum taquluna idza kana mithlu hadha fil jahiliya zala sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan sahabbai yace me kuke cewa idan kuka ga irin wannan tauraro hasken tauraro a lokacin jahiliya qala kunna naqulu sai yace sai mun mun kasance muna cewa la'allahu yuladu azimun aw yamutu azim mai yiwa wani babba ne zai mutu daga cikin manya ko kuma wani mai girma ne mai matsayi za a haifa qultu li zuhri sai na cewa imamu zuhri akana yurma biha fil jahiliya ya kasance ana jiwa da irin wannan tauraro a jahiliya qala na'am yace haka nan ne walakin ghaluzat hina bu'itha an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan tauraro ya kabrara lokacin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam qala fa innahu la yurma biha li mauti ahadin wazala sallallahu alaihi wasallam ya gyara musu wannan tunani nasu tunda daman zato ne suke yace musu a'a la yurma biha li mauti ahad ba a jihwa da wannan tauraro dalilin mutuwar wani mutum mai girma wala li hayatihi hakanan ba a jihwa shi dalilin cewa wani an aihi wani walakin sai dai rabbuna tabaraka smuhu ubangijinmu wanda albarkacin shi suka yawaita sunan shi ya albarkatu idan qada amran idan ya hukumta wani al'amari sabbaha hamalatul arsh mala'ikun da suke dauka suke dauke da al'arshi sai su tsarkakar da Allah madaukaki su yi tasbihi thumma sabbaha ahlus sama'i alladhina yulunahu sanan mala'ikun da suke biye da wa'annan wanda suke ɗauke da al'arshi su ma sai su yi tasbihi, sun mallazi na yulunahun, sannan wa'anda suke biye da su, hatta ya buluga tasbihu hazihi sama duniya, har sai wannan tasbihi ya kai ga wannan sama ta duniya, sun ma ya sakbiru ahlus sama, allazi na yuluna hamalat al'arshi, sannan mala'ikun da suke biye ga wanda mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi za su nemi a ba su bayani suna neman labari ga wa'annan wanda suke ɗauke da al'arshi. Fai ƙulun lazina ya luna a hamalat al'arshi, le hamalat al'arshi, wannan mala'iku wanda suke biye da mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin Allah za su ce, Ma za ƙala rabbukun, menene Ubangijinku ya faɗi? fayukhbirunahum madauka al'arshin Allah sai su ba su labari wa yukhbiru ahlu kulli sama'in sama'a kowane 'yan sama sai su ba na ƙasa da su labari hatta yantahi al-khabaru ila hadhihi sama har labari ya kai ga ƙarshe ga wannan sama ta duniya wa yakhtifu al-jinnu as-sam'a sai aljani ya warci wannan magana ko wahayi fa yurmuna sai a jihe su da tauraro fama ja'u bihi ala wajihi abinda suka zo da shi absa yanda yake na labari ko na wahayi fa huwa haqq sai zamanto gaskiya ne walakin nahum yaqrafuna sai dai suna jirkita suna cuccuɗanya fihi a cikin wannan labari wai ziduna kuma suna dada wata ƙarya daban su birkita shi hallau su dada wani abu qala abdullah abdullah yake cewa qala abi mahaifina na cewa qala ibn abdurrazzaq qala abdurrazzaq abdurrazzaq na cewa wa yakhtifu aljinnu wa yurmawn ana aljannu suna wartar wannan magana kuma ana jihunsu wa fi riwayatillah iya da wata riwaya daban lakinnahum yaziduna fi sai dai suna dada magana ta ƙarya a cikin magana ta gaskiya waya quluna wayan qusun waya qarafuna wayan qusun suna garwayawa dai kuma suna rage wata magana qauluhu fadan manzala sallallahu alaihi wasallama da yace fa yakdhibu ma'aha mi'ata kadhiba ko kizba da wannan abin da aljani ko shaidan ya sato na magana wanda ya ji na wahayi sai ya jewa a wajen boka ko wajen ɗan sihiri amma kuma sai ya garya wannan abin da ya zamanto na wahayi ne da ƙarya ɗari ƙauluhu faɗa shi da ya ce fayuƙalu wa'anda suka je duba ko za a musu sihiri abu kaza nau ya ɓace abu kaza menene wane ne ya mun kaza boka ko ɗan sihiri ya ce musu wane ne ko abinka kaza da wane wane ya sata ko iya wuri kaza idan ya gaya mai wannan gaskiya wadda aka dace so ɗaya a rayuwa a rayuwar shi a cikin abeban da dubunnai nashi ko ɗaruruwa sun ɓace bai san inda suka ɓace ba boka ya je ya gaya mai suna wuri kaza ƙarya ne ya je bai gani ba hallau an na yi wani abin shi ya ɓace hallau ya gaya mai ya ce iya wuri kaza bai je ba amma in aka dace ya gaya mai gaskiya ɗaya so ɗaya fayuƙalu za ka ji mutane suna cewa alaisa ƙadƙala lana yau makaza wa kaza yanzu wannan boka ko ɗan sihiri ko ɗan malam ɗan tsubbu mai duba ya ce mamu kaza da kaza rana kaza kaza wa kaza ya ce abu kaza da kaza kuma ya tabbata hakaza fi nuskhatin bi lafzil musannif rahimahullah mala yace da wannan haka yazo a cikin wannan nuskha ko kwafi na da hannun rubutun wanda ya wallaha wannan littafi kalladi fi sahihi al-bukhari kamar yadda yazo a cikin sahih al-bukhari sawa babu bambanci qala al-musannif rahimahullah wa fihi qabul an-nufus lil batil yata'allaquna bi wahidatin a cikin wannan gaba akwai karban rai na yarda ya karba abin da ya zamanto ƙarya ne kuma wannan rai ko mutane suna ɗan horuwa da gaskiya ɗaya amma dalilin wannan gaskiya sai zamanto duk kowace irin ƙarya aka shara musu kawai sai su ɗauka su ce abin haka nan ne wala ya atabiru na bi mi'a ba sa lura da wannan ƙarya ɗari da aka yi gabanin gaskiya guda wa fihi halo cikin shi anna shay'a idza kana fihi shay'un min al-haqqi fala ya dullu ala annahu haqqun kullu kuma abu idan ya zamanto akwai wani abu ɗaya na gaskiya cikin shi wannan bayyano ne a ce gaba ɗayan shi gaskiya ne a'a sai a hudda gaskiya a hudda abin da ya zamanto ba gaskiya bane fa kathirun ma yalbisu ahlu ad-dalal al-haqq bil batil so tari zaka samu mabannata makaryata suna garwaye gaskiya da ƙarya liyakuna aqbalu li batilihim saboda wannan ya kasance yayi zama abin karbuwa ga karyarsu qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wala talbisul haqqa bil batil wa taktumuna al haqqa wa antum ta'lamun kadda ku garwaya ƙarya da gaskiya kuma ku ɓoye gaskiya alhalin kun san cewa wannan abu gaskiya ne ku kasa yin bayanin shi ku yi shirwayi da wa- kamar wanka ku garwaye ƙarya da gaskiya قال وفي هذا الح- وفي هذه الاحاديث وما بعدها a cikin wannan hadisai da abin da suka zo gabanin gabaninsu wa ma fi ma'anaha da hadisan da suka zo a cikin da da ma'anarsu isbatu uluwillahi ta'ala akwai tabbatar da ɗaukaka ta Allah maɗaukaki ala khalqihi absa abiban halittar shi ma yaliku bi jalalihi wa azamatihi ɗaukakar da ta dace da girman Allah da dai girman shi wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza sha'a bi kalamin yasma'u al mala'ika kuma Allah bai gushe ba ina mai magana idan ya so yayi magana maganar da mala'iku za su ji wa hadha qawlu ahli sunnati qatibatan salafan wa khalafa wannan kuma shine ra'ayi shine fadata ma'abuta bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu salafan tun nada wa khalafan da wanda suka zo baya khilafan lil asha'ira wal jahmiyati sabanin ma- a- asha'ira da jahmiya wa nufatul mu'tazila da wani bangare na mu'tazila wanda suke kore sufofin Allah madaukaki na asha'ira suna kore sufofin Allah madaukaki bayan Allah ya tabbatar da sufofin shi a cikin alkur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka su ma jahmiya jahmiya su kuma suna kore sunaye ma na Allah suka ce ba sunaye bane ba na Allah haka suka kore sufofin su sannan mu'tazila wasu bangare daga cikin su sun kore wasu sufofi na Allah madaukaki qala fa iyyaka an taltafita ila ma za ma zakhar zakhrafahu ahlu at-ta'til kadda ka sake ka waiwaya ya zuwa abinda wannan masu kore sufofi masu lalata sufofin Allah kadda ka waiwaya ya zuwa abinda suka kawata shi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah madaukaki shine mai ishin mu kuma madalla da abin dogaro domin su suna cewa idan an ce Allah mai ji ne an kamantar da Allah da abinda abin halitta sai dai kuma sun mance jin Allah ya sha bamban da jin abin halitta Allah mai ilimi ne an ce to ai Allah mai ilimi ne kuma mutum iya da ilimi shi ko Allah ya ce laisa kamithlihi shay eh suka kamantar da to kuma sun mance cewa ah, ilimin Allah ya sha bamban da ilimin mutum ilimin mutum na da iyaka kuma dan abu kadan ya sani Allah ya san komi kuma ilimin shi baya da iyaka قال المؤلف رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وعن النواس بن سمعان قال yana zuwa da sam'an kuma ya zuwa da sim'an kamar yadda malam ya tabbacin shi a gaba qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi na cewa idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amri idan Allah madaukaki ya so yayi wahayi da wani al'amari takallama bil wahyi sai yayi magana da wannan wahyi akhadhatis samawati minhu rajfatun sai girgiza ta kama sammai ya zamanto sama suna girgiza aw qala ra'adatun ri'datun ko ra'adatun kowanne iya zuwa shine makarkata ta jiki dalilin tsoro ko furgita shadidatun mai tsanani khawfan min Allah azza wajal ba don komai ba sammai da suke girgiza saboda tsoro tsananin tsoro ga Allah dalil ga tsoron Allah madaukaki fa idza sami'a zalika ahlus samawat idan wa'anda suke sama suka ji wannan su'iku sai su suma wa kharru lillahi sujada kuma su zube suna wa Allah madaukaki sujada fa yakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu jibril sai zamanto farkon wanda zai daga kanshi daga wannan sujada bayan su ma shine jibril fa yukallimuhu Allah min min wahyi wahyi sai Allah madaukaki ya wa jibril magana da wahayin shi bima arada da abinda Allah madaukaki ya so thumma yamurru jibrilu ala almalaikati sannan jibril alaihi salam ya huce wajen mala'iku kullama marra bi sama'in duk lokacin da ya huce wata sama sa'alahu mala'ikatuha mala'ikun da suke wannan sama za su tambaye shi ma za ƙala rabbuna ya jibril ya kai jibril menene ubangijinmu ya faɗi fa ya ƙulu ƙala alhaq zai ce allah ya faɗi gaskiya ne wa huwa al-aliyyu al-kabir kuma shine al-aliyyu madaukaki al-kabir mai girma fa yaquluna kulluhum mithla ma qala jibril haka za su faɗi dukkan wannan mala'iku da sauran wanda suke suke sama ta daban-daban a kwatamcin abinda jibril alaihi salam ya faɗi bil wahyi na wahayi ila haythu amarahu Allah azza wa jalla ya zuwa inda Allah maɗaukaki ya umarce shi wanda mai girma da buwa. Wannan hadisi mala ya yi takhriji kala zakarahu bin Kathir fi tafsiri. Muhammad bin Kathir rahimahullah ya ambaci wannan hadisi a cikin tafsirin shi wa azahu ibn Abi Hatim ya dangana wannan hadisi ya zuwa ibn Abi Hatim wa akhrajahu ibn Abi Asim ibn Abi Asim ya fitar da shi fi sunna a cikin sunna wa Muhammad bin Nasr al-Marwazi Muhammad bin Nasr al-Marwazi shi ma ya fitar da shi wannan hadisi fi ta'zimi qadri as-salah a cikin littafi ta'zimi qadri as-salah wa da'afahu al-albani imam al-albani rahimahullah ya raunana da wannan hadisi fi zilalil jannati fi jannati fi takhrij as-sunnah ya raunana da shi a cikin mujalladi na daya shahi na 227 sai dai kuma wancan hadisi wanda imam al-bukhari da sauran malamai sun fitar da shi kuma ya isa hadisi ne ingantacce kuma ma'anarsu guda daya malam da ya zo cikin wannan sharhin hadisi kala hadhal hadithu rawahu bin abi hatim ibn abi hatim ya rawaito wannan hadisi bi sanadihi da sanadin shi kama zakarahu imad bin kathir kamar yadda imad bin kathir rahimahullah ya ambatar da ya ambace shi fi tafsir fi tafsirihi a cikin tafsirin an nawas bin sim'an bi kasr sin nawas dan sim'an da kai wa sin kasra بن خالد الكلابي بن خالد الكلابي ويقال الأنصاري كما أنا تسمي متما مدينة صحابي صحابيني ويقال إن أباه صحابي أيضا حكى ما المسك جواب ما حيفين شما صحابيني قوله فدع الله من الله صلى الله عليه وسلم ديتي إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إذا الله مدوككي يسو يوحي دا الأمر إلى آخره هزوا قرشان حديث ونن fihi annasu ala anna Allah ta'ala ya takallamu bil wahyi akwai nassi karara cewa Allah madaukaki na magana da wahyi wa hadha min jihati min hujjati ahlus sunna malai yace kuma wannan na daga hujja ta ahlus sunna wal jamaa cewa Allah madaukaki na magana alan nufat ga wanda suke korewa Allah magana li qaulihim dalilin faras da yace lam yazalillahu lam yazalillahu mutakalliman idza sha ahlus sunna suna cewa Allah bai gushe ba na magana a lokacin da yaso qawluhu akhadhat as-samawati minhu rajfatun as-samawati maf'ulun muqaddam samawat kinnan maf'uli ne wanda aka gabatar da shi fa'ilin shi shine rajfa kenan girgiza sai ta kama mene samai da kasai maimakon mu ce akhadhat as-samawatu minhu rajfatan أخذت السماوات منه رجفة أي أصابت أصابت السماو أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة أي ارتجفت إنن دليل مجانا مزا دليل فدا الله مدوككي كو واحد الله مدوككي جلجزا ستكا مسما أي ارتجفت سبتي جلجزو تي جلجلوا وهو صريح في أنها تسمع كلامه kuma wannan karara cewa dalili ne karara cewa sama tana jin magana Allah kama rawa bin abi hatim kama yanda ibn abi hatim rahimahullah ya rawaito an ikrima qala idza qada Allah amran takallama tabaraka wa ta'ala rajafat as-samawati wal ardu wal jibal idan Allah madaukaki yayi magana wanda albarkacin su albarkacin shi suka yawaita wa ta'ala ya daukaka sai sammai da ƙasai su girgiza haka har duwatsu kharratil mala'ikatu kulluhum sujada mala'iku gaba ɗaya sai su zube suna sujada ga Allah madaukaki qauluhu aw qala fadan rawi da yace ko kuma caye ra'adatun shadida shakkun min rawi wannan shakku ne daga rawi ra'adun ra'adatun yace ko kuma a'a hal qala nabi sallallahu alaihi wasallama rajafa manzala sallallahu alaihi wasallama cayi rajafatun aw qala ra'datun ko kuma cayi ra'datun kuma kusan ma'anar didde ne amma kuma saboda kiyaye wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi da lafazin shi shi yasa suke shakku duk da cewa wannan ma'ana kowace za ta bada ma'anar farko ta bada ta biyu ta biyu ta bada ma'anar ta farko to amma kuma suna so su kawo lafazin wanne yace rawi iya shakku a cikin wannan shi yasa yake rabawa biyu qawluhu aw qala nam nam warra'u maftuhatun fihima kuma ra da cikin rajafa da cikin ra'ada can mun ga malan cikin wannan caya ri'idatun ko to kenan ya samu anan sai zamanto ka samu ka ce ra'ada haka rajafa kuma wazanin su guda qawluhu khawfan min Allah azza wa jal fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace saboda tsoron Allah mai girma da buwaya wa hadha zahirun fi anna samawati takhafullah qarara hallo dalili ne akan cewa sammai suna jin tsoron Allah bima yaj'alu ta'ala fiha min al-ihsas na abinda Allah madaukaki ya sanya wa sammai da kasai na ji wa ma'rifatu min khalqiha man khalaqaha kuma da sanin cewa wanda ya halicce ta wa kad akhbara ta'ala kuma Allah madaukaki tabbat ya bada labari anna hadhihi al-makhluqat anna hadhihi al-makhluqat al'azimatu tusabbihu cewa wannan halittu masu girma suna, suna tsarkakar da Allah maɗaukaki daga dukkan tawaya, kama ƙala ta'ala kama yadda Allah maɗaukaki yake cewa tusabbihu lahu samawa tusabbu wal ard wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura Allah madaukaki yake cewa tusabbihu lahu samawati sab'u wal ard sammai bakwai da kasai guda bakwai suna tsarkakar da Allah madaukaki suna mai tasbihi wa man fihin da dukkan abin da ke cikin su wa in min shay babu wani abu face illa yusabbihu bihamdi face sai iyawa Allah madaukaki tasbihi da gode shi lakin la tafqahuna tasbihahu sai dai bakwajin wannan tasbihi da wannan manya-manyan halittu suke innahu kana halima lalle Allah madaukaki ya kasance kuma bai gushe ba mai yawan hakuri gafuran mai yawan gafartawa wanda ya tuba wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibal hadda qiris tayi saura sammai su tsage su kece wa tanshaqqu al-ard ƙasa haka ita ma ta tsage wata khirul jibal duwal watsun da suke sama can ƙoƙoluwar tudu su gangaro su haɗo haddan su rogaje ba don komai ba saboda an rabawa Allah maɗaukaki ɗa an ce iya da ɗa Allah ya riƙi ɗa wakala ta'ala haka Allah maɗaukaki na cewa wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah lalle a cikin duwal wasu akwai wanda suke kwadowa daga sama su tsage su dare do dalilin tsoron Allah madaukaki waqad taqarrara waqad qarrara al-allama ibn al-qayyim rahimahullah al-allama ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya tabbatar da anna hadhihi al-makhluqat cewa wannan halittu tusabbihu Allah wa takhshahu haqiqatan suna wa Allah maɗaukaki tasbihi kuma suna jin tsoron shi a haƙiƙance wa tajja bi hadhihi al-ayat ya kawo hujja da wa'annan ayoyi wa nahwiha da makamantan wa fil bukhari ya zo a cikin sahih bukhari an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi qala yace kunna nasma'u tasbih at-ta'am wa huwa yu'kal mun kasance muna jin tasbihi na abinci a lokacin da ake cin shi ana cin shi ya tasbihi kuma ba abin da ya gagara Allah maɗaukaki domin shi ne ya halitta ya ga dama ya sanya wa abin da baya da hankali ba rai gare shi bai sanya mai ran ya sanya mai ran da zai yi magana da shi wa fi hadith abi dhar ya zo a cikin hadisin abu dhar radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama akhadha fi yadihi hasayatin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ya dauki wasu kunkwaye da hannun shi masu daraja fasumi Allah lahunna tasbih aka ji wannan duwatsu ko kunkwaye suna tasbih alhadith har zuwa hadith sai dai malam qala qala alhafiz bin hajar fil fatih alhafiz bin hajar fil fatih ya fadi cewa وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها سيدي تسبيح قنقوي أهنم من الله صلى الله عليه وسلم باب وانا حديثي babu wata hanya wanda ta kawo wannan hadisi sai wannan kawai kuma cewa ga ta duk da cewa tana da rauni zakarahu al-haythami fi majma' az-zawaid wa azahu lil bazar nam qala wa fi sahihi yazo a cikin sahih bukhari qissatu hanin al-jaz' qissa ta kukan nan ko gumza ta kututturan iccen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake hawa akan shi a matsayin minbari alladhi kana yakhutubu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya khutuba akan shi qabla ittikhadhi al-minbar gabanan ya riki minbari wanda aka kera mishi wa mithlu hadha kathir kwatamcin wannan na da yawa ina ga muna yin tsayawa akan wannan gaba abinda muka wadi daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك